نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتكوس قوات رمضان هجرة دبودة دريه دا أربعين دا مكة زوا مدينة wanda ya zo 24 ga watan biyar 2019 muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 139 na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul atuhaddunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya ma Yahudu da Nasara cewa yanzu kwa yi jayayya da mu ƙul ka gaya musu a tuhajjuna na fillah yanzu kwa dinga jayayya da mu dangane ga al'amarin da ya shafi Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum alhalin Allah ta'ala shine mahalicinmu shine mahalicinku walana a'maluna walakum a'malukum ayyukanmu sun tabbata a gare mu wanda muka aikata kuma ayyukanku sun tabbata a gare ku wanda kuka aikata kowa Allah zai kama shi da nasa aikin ne kuma zai matambaya akan aikin da shi ya aikata wa nahanu lahu mukhlisuna mu masu tsarkake ibada ne ga Allah shi kaɗai, ba ma haɗa shi da abokin tarayya. Amta ƙuluna, am ɗina ita ma idrab ne al'intiƙali. Sai Allah ya ce, Kuna cewa amta ƙuluna, kuna cewa inna ibrahima haƙiƙa annabi ibrahim wa isma'ila da ɗansa babban ɗansa annabi isma'il wa ishaqa da ɗansa na biyu annabi ishaq wa yaquba da kuma jikan annabi ibrahim ɗan annabi ishaqa shine annabi yaquba wal asbaq da kuma ‘ya'yan annabi yaquba su goma sha biyu da annabi yusufa da ‘ya'yansa da da ‘yan uwansa guda goma sha ɗaya kanu hudan sun kasance yahudu in ji yahudawa au nasara ko kuna cewa sun kasance nasara in ji nasara wato nasara suna da'awar annabi ibrahim da annabi isma'ila da annabi ishaqa da annabi yaquba waɗannan annabawa guda hudu wal asbat da kuma ƴaƴan annabi yaquba wai dukkansu yahudawa ne hakanan su ma nasara suka ce a'a mu ma a gurinmu da annabi ibrahim da annabi Ismaila, da annabi Ishaqa, da annabi Yaquba sun kasance nasara, wato kowa yana da'awar ɓangaranci, wannan su ce nasu ne, wannan ma su ce nasu ne. To Allah can a baya gaya mana suka ce wa ƙalu kunu hudan au nasara ta hatadu, Allah ce ƙul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin. saboda haka abin da Allah ya yadda a yi, ya gamsu a yi, ya ba da izini a yi, kuma in an yi an yi da izininsa kuma zai karɓa shi ne addinin musulunci. Millata abikum Ibrahim, huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi haza me liyakuna rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada ala nas. Wannan shine addini mai rijista, shine addini original, ka bi tauhidi da imani a tafarkin annabi Ibrahim. Su da Allah ta'ala ya ba su amsa ya ce, Ƙul ka gaya musu a antum a alamu, shin ku ne wato kuka fi sani amilla ko ku Allah ne mai sani. Wato ku kuka san addinin da annabi Ibrahim da annabi Ismaila da annabi Ishaqa da annabi Yaquba da ‘ya'yansa suke kai Yahudanci ne ko Nasara, ku ne kuka sani ko Allah. aka yi musu wannan ƙorastarwa ku kuka fa Allah sani wa man azlamu wane ne yafi zalunci ai babu wanda yafi zalunci mimman katama shahadatan indahu min Allah fiye da wanda ya ɓoye wata shaida da ke gurinsa wacce ta shafi Allah shaidar gaskiya ka ɓoye ta kana sane to babu azzalimi irinka da za ka ɓoye shaidar gaskiya ka ba da shaida ta ƙarya ko shaidar zur ko kuma shaidar da bata kamata ba wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun lalle Allah ta'ala bai kasance marafkani ba dangane ga abin da kuke aikatawa abin da kuke aikatawa duk sananne ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tilka ummatun Allah ya ce wancananka waɗancan da aka lissafa da Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa da Yaquba da ‘ya'yansa tilka ummatun’ Allah ya ce waccan al'umma ce ƙad khalat ta riga ta gabata, ta riga ta wuce, ta shuɗe, laha ma kasabat abin da ta tattala ya tabbata a gare ta, walakum ma kasabtu, kuma abin da kuka tattala kuka aikata ya tabbata a gare ku, wala tus'aluna ko ba za a tambaye ku ba, amma kanu ya amalun gabarin abin da suke aikatawa ba za a tambaye ku abin da suke aikatawa ba ko ba za a tambaye ku ba za a tambaye su abin da kuke aikatawa ba haka ba za a tambayi ɗaya daga cikin ku abin da wani yayi ba kowa za a tambaye shi nasa ne to waɗannan ayoyi da muka karanta guda uku akwai matsaloli kamar haka a ciki matsala ta farko jayayya dangane ga al'amarin Allah mai Allah ta'ala yake nufi da kwayi jayayya cikin al'amarin Allah a nan an yi fassara guda biyu fassara ta farko jayayya dangane ga al'amarin Allah shine addininsa yadda kuke nema ku yahudantar da annabi Ibrahim ko ku nasarantar da shi ko ku maguzantar da shi cewa ba maguje ne ko ba nasare ne ko ba yahude ne wata ta zo za ta musulunta zo za ki musulunta ke kika kawo kanki ko wani ya miki dole daga ina kika zo daga filiya to kina so ki karba addinin musulunci na'am to zan gaya miki abin da ake shiga musulunci da shi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wani addini kike yi a da eh to kin gaya wa iyayenki zaki musulunta me suka ce sun ce ki je ki musulunta babu matsala to kin shaida annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne kin yadda da haka me sunanki nasi to messi to messi ai rahama ko me kenan abin miki messi din to tunda da turanci ne ko wani suna kike so to sa'adiya halima kenan halimatu sa'adiya ta ce sunanta messi kuma har yanzu tana da messi to amma a sa mata suna halimatu sa'adiya saboda haka za a dinga kiranki halima sa'adiyya din kabilarsu ce ita halima ita ce matar da ta reni manzon Allah ta kuma shayar da shi a kabilarsu na bani sa'ad don haka ba laifi a sa miki halima mai haƙuri kenan mai juriya saboda haka Allah ya baki haƙurin zama a musulunci to halimatu sa'adiyya yanzu kin musulunta akwai 'yan kwamitin mutum da iyayenki sun ce sun amince miki ki shiga musulunci kuma dama yankinku wajen filiya ɗin nan da wajen abin nan su ba sa takurawa ‘ya'yansu in sun musulunta sosai da wajen filiya ko da wajen ina da wajen bambam da wajen dadiya da wajen kalcingo da wajen billiri da wajen tula za a ganin kusan yanki guda a gida ɗaya ma sai ga akwai musulmi akwai kiristoci so sukan ba kowa ya addinin da ya zaba wa kansa babu fitina ba rigima ba tashin hankali a zauna lafiya kowa lakum dinukum waliya din da haka halima akwai makaranta da muke da ita wanda akwai masu koyar da wanda ya musulunta matakai guda biyu abinda zai yi na gaggawa yanzu yanzu da kuma abinda za a koya masa kaɗan kaɗan har ya fahimci addinin da ya shigo kina yin karatu ba yin karatun boko kin gama primary school kin gama secondary biki gama ba to za ki ci gaba da karatu insha Allah wanda ya musulunta karatu zai yi musulunci bai yadda da zaman jahilci ba bai yadda da zaman rashin sana'a ba za a koya miki sana'a za a koya miki karatun addini za ki ci gaba da karatun zamani kuma za a san yadda za a zauna ki zauna a tsakanin 'yan uwanki da danginki a ci gaba da kula da ke Allah ya tabbatar da mu a musulunci baki daya da haka yan kwamiti bangaren mata ku kuma aiki ya same ku ga yar uwarku nan halimatu sa'adiyya ku yi mata mu'amala yadda kuka saba rike su hannu bibi ku mai da su kamar yan uwanku ciki daya uwa daya uba daya kuma a koya mata addini kuma a kyautata mata dan ita ma ta je ta jawo wata zuwa ga addinin musulunci waɗannan ayoyi da muka karanta guda uku aya ta ɗari da talatin da tara da aya ta ɗari da arba'in da aya ta ɗari da arba'in da ɗaya akwai matsaloli a cikinsu masu tarin yawa matsala ta farko da Allah ta'ala ya ce a tuhajjuna na fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum ka gaya musu yanzu kwa yi jayayya da mu fillahi a cikin al'amarin Allah to anan an yi fassara guda biyu fillahi ɗin zai iya ɗaukan fi dinillah wato cikin addinin Allah tunda sun yi ƙoƙarin neuna cewa annabi Ibrahim ba a kan addinin Allah yake ba yana kan addinin nasara ne in ji nasara ko yana kan addinin yahudi ne in ji yahudu ko yana kan addinin mushirikai ne in ji maguzawa to Allah ta'ala sai ya wanke annabi Ibrahim daga waɗannan addinai guda uku yace musulmi ne Allah ta'ala a cikin suratu Ali Imran yake cewa qul ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima ya ku mazowa littafi yahudu da nasara dan me yasa kuke jayayya cikin ibrahim wato kowa yana ja'in ja yahudu su ce nasu ne nasara su ce nasu ne maguza su ce nasu ne musulmi su ce nasu ne to nawaye cikin wannan hudun to sai Allah ya raba rigima yace ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wama unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun yace dan me kuke jayayya ai ba a saukar da at-taura ba ga annabi Musa ba a saukar da injila ba ga annabi Isa sai bayan annabi Ibrahim ya wuce da shekaru sannan annabi Musa ya zo annabi Isa ya zo to kuma ya za a ce addinin annabi Isa yake ko a ce addinin annabi Musa yake in ma an ɗauka addinin annabi Musa shine Yahudanci addinin annabi Isa shine Kiristanci to in an ɗauka masu ne to ya akai wanda kafin ya zo babu wannan addinin ya akai kuma ya zamo a cikin wannan addinin dama musulunci shine addini ɗaya tun daga zamanin annabi Adam har zuwa lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama addini ɗaya ake shari'a ce take bambanta amma ɓangaren tauhidi da imani da waɗannan abubuwan guda uku al'imanu billah wal imanu bil yawmil akhir waɗannan ba sa canzawa wal imanu bin nubuwati war risala waɗannan ba sa canzawa kowane annabi ya zo a kowace shari'a a kowane addini akwai waɗannan abubuwan guda uku abin da ke bambanta shine shari'a li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ana ake samun bambanci wancan suna da shari'a wancan suna da shari'a amma tauhidi ɗaya ne imani da ranar lahira ɗaya ne aljanna da wuta da makamantansu duk akwai su a kowane addinin da annabi ya zo saboda haka Allah ta'ala ya ce afala ta'qilun shin ba ku da hankali mai hankali ai ba zai faɗi wannan magana ba an yi addini mutum baya nan kuma a ce a ciki yake sai ce ha antum ha'ula'i ga kunan ku waɗannan Yahudawa da Nasara hajajtum fi ma lakum bihi ilmun kun yi jayayya a cikin abin da kuke da sani to falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun dan me kuma kuke jayayya a cikin abin da ba ku da sani wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani ku ba ku sani ba kamar da yace a antum a'lamu amillah ku kuka sani ko ku Allah ne yake da sani kun ga ba ku da sani wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sai Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin kun ga addinan guda hudu to sai Allah ya kore wa annabi ibrahim uku ya tabbatar masa da daya ma kana ibrahimu yahudiyan da haka annabi ibrahim baba yahude bane Allah ya wanke shi ya tsaftace shi ya tsarkake shi bai da alaka da yahudanci wala nasraniyan ba ba nasare ba ne Allah ya tsarkake shi ya tsare shi daga nasaranci walakin kana hanifan musliman sai ya kasance hanif mun ce an wa hanif fassara guda uku ko akwai alma'ilu anil adiyanil batila ila dinil haq wanda ya kauce ma ya karkacewa ya waskacewa ya bauɗewa addinin ƙarya ya ɗora akan addinin gaskiya fassara ta biyu mukhlisan wanda ya tsarkake addininsa ga Allah baya shirka ko kuma mustaqiman wanda ya tsaya akan addini mai kakke wanda babu babu wato karkace karkace a cikin sa wa ma kana minal mushrikin sannan bai kasance cikin maguzawa ba cikin mushrikai ba sai Allah ce inna aulan nasi bi ibrahima wanda suka fi cancantar su jingina kansu ga ibrahim lallazi na taba'uhu su ne waɗanda suka bi shi wa hazan nabiyu da kuma wannan annabin wallazi abin da waɗanda suka yi imani kenan waɗanda suka cancanci ibrahim na farko wanda suka bi shi a zamaninsa famani taba'ani famani tabi'ani fa innahu minni wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim to wanda ya ba annabi ibrahim Allah ya ce fa amana lahu lut duk wanda suka yi imani suka bi annabi Ibrahim to su ne suka fi cancanta a jingina su ga Ibrahim sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fi cancanta a jingina shi ga addinin annabi Ibrahim sai kuma waɗanda suka imani wanda duk suka imani a kowane zamani a kowane lokaci a kowane guri su suka fi cancantan a jingina su ga annabi Ibrahim sai Allah ta'ala ya ce wallahu waliyul mu'minin Allah shi da majibincin masu imani duk wanda yake da imani to shi yake Allah shi ne majibincinsa saboda haka jayayya ta farko kenan cewa suna yi ne akan addinin sannan na biyu fillahi babu takadir ma'ana fillahi kuna jayayya akan siffofin Allah da kadaitar Allah da bauta wato suna wa Allah shirka kenan saboda in kai jayayya a cikin Allah ba ta fita daga bangare hudu ko dai kai jayayya akan samuwarsa ko kai jayayya akan kaɗaitakarsa da yin halitta da mallakar halitta da gudanar da halitta ko kai jayayya akan Allah shi kaɗai ya cancanci halitta ko kai jayayya a Allah ta'ala shi kaɗai ya halitta ya mallaki halitta yake gudanar da halitta ko kai jayayya akan cewa Allah shi kaɗai ya cancanci abota masa kada haɗa shi da abokin tarayya ko kai jayayya a cikin siffofin Allah da sunayen Allah da ayyukan Allah ka ce aikin da Allah yake yi wani ma yana yi ko ka ce sunan Allah ya kama da sunan wani ko kuma ka korewa Allah sunan da ya tabbata ko kuma ka makalawa Allah sunan da bai tabbata gare shi ba to wannan duk za a iya fassara waɗannan abubuwa guda biyar da sunan jayayya da al'amarin Allah to wanda suka jayayya a babin farko suka ce babu Allah kaga waɗannan suna jayayya ne a cikin samuwar Allah afillahi shakkun fatir samawati wal ard saboda haka Allah ta'ala shine ya kagi halittun sammai da ƙasa wanda alamomi ne na samuwar Allah subhanahu wa ta'ala da haka ba jayayya game da samuwar Allah ba wanda zai yi jayayya dangane ga samuwar akwai Allah sai mahaukaci kawai a fillahi shakkun ai kai kanka alama ce ta samuwar Allah domin kai ma ɗaya daga cikin halittun da ke nuna akwai shi ne ولله في كل تسكينة وتحريكة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد sannan na biyu jayayya cikin kaɗaitakar Allah da bauta wani ya dinga jin cewa akwai wani da ya cancanci a bauta masa ba Allah ba ko akwai wani da ya cancanci a bauta masa tare da Allah wannan ya yi shirka a cikin uluhiyya wanda kuma yake jin akwai wani ba Allah ba wanda ya yi halitta ko akwai wani ba Allah ba wanda ya mallaki halitta mallaka ta kayansa ce ko akwai wani ba Allah ba wanda yake gudanar da halitta ko kuma suka yi tarayya da Allah wajen mallakar halitta ko wajen gudanar da halitta ko wajen yin halitta ko meye ko waye in ka ji akwai shi ko ka kaddara akwai shi to wannan kayi wa Allah shirka a cikin tauhidin rububiyya tauhidul asma'i was sifati Allah yana da sunaye walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunayen da ya kamata ya cancanta ya dace a kira shi da su a siffanta shi da su to waɗannan sunaye idan ka ce akwai wani daga cikin halitta wanda shi ma irin waɗannan sunayen na Allah yana da su daidai da irin yadda ake siffanta Allah da su ko daidai da yadda ake kiran Allah da su to wannan kayi wa Allah shirka a cikin babun asma'i wa sifat ko na aiki da Allah yake yi sai ka ji cewa akwai wani cikin halittun Allah ko waye ko me zai iya yin abin da Allah yake ko za su tarayya da Allah su yi ko zai yi shi kadai ba Allah ba to wannan shi ma shirka ne a cikin babul af'al tauhidul af'al kadaita Allah da ayyukansa ba tare da wani ya masa katsalandan ko ya sa masa baki ko ya bai shawara ko ya hana shi ko ya masa gyara ba alalahul khalqu wal amru da yin halitta da gudanar da halitta aikin Allah ne shi kadai tabarakallahu rabbul alamin ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin da haka waɗannan ɓangare guda biyun duk akwai su da haka wannan aya za ta iya ɗaukan ma'anan jayayya a cikin wato sa Allah ko kuma jayayya a cikin addinin Allah sai za ta iya ɗaukan jayayya a cikin manzannin Allah ku yi imani da wasu ku ƙi yin imani da wasu kamar yadda numinu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd numinu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd suka ce mun yi imani da wasu mun kafircewa wasu to kuma Allah bai yarda a yi imani da wani manzo daga cikin manzanni ba a kuma kafircewa wani daga ciki a'a la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sai Allah ce wa huwa rabbuna wa rabbukum alhalin Allah ku kun yarda shine mahalicin mu shine mahalicin ku to wannan ya nuna jayayyar tasu kenan ba a cikin samuwar Allah ba ne ba sa inkarin akwai Allah sai dai kawai suna jingina wa Allah siffofin da bai cancanta ba suna kamanta shi da kamannin da bai kamata ba misali wanda ya jingina wa Allah ɗa ai yayi barna sosai wanda ya jingina wa Allah mata wanda ya jingina wa Allah hutu da gajiya kaga wannan duk ya tauye Allah saboda haka barnar da suka yi kenan jingina wa Allah mata ko jingina wa Allah da wa qalatil yahudu uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahiquna qawla allazina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun yahudu sun ce uzairu dan Allah ne nasara sun ce isa dan Allah ne Allah ya ce wannan fadar su ce da fatar bakin su wanda take kamanceceniya da irin abin da wanda suka gabace su su ma suke jingina wa Allah ‘ya'ya su ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne wato in ka kauce wa Allah ka kauce addinin Allah ka kauce wa karantarwar manzannin Allah to dole sai ka yi taɓargaza daga cikin taɓargaza waɗanda suka bar Allah shine jingina masa tawaya cewa yana da mata ko yana da ɗa ko ya huta shine Allah ya musu radda yace walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub massana min lughub ay min ta'ab suka ce Allah ya ce ya halicci sammai da ƙasa a kwana shida to kuma ai a sati kwana bakwai ne to me yayi a kwana ɗayan suka ce kun ga kenan a ranar bai komai ba kawai sai ya kwanciyar sa ya huta shine Allah ya ce wama massana min lughub Allah ya ce to ina ma gajiya take ga Allah balle ya huta haka Allah ya musu raddi ga wannan aqidar su ta hutun asabar cewa suna koyi ne da sunnar Allah cewa ya fara halitta Lahadi ya kare Juma'a asabar bai yi komai ba sai ya huta shine Allah ya ce to gajiya bata same ni ba balle na bukaci hutu inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فلاك الله تعالى شيني رب العالمين سيتي وهو ربنا الله شيني محل الجمو كلمة رب أما أنون انت قداؤك تنادوك ما أنان الخالق المالك المدبر الرزاق المحيي المميت duk wannan ma'anonin rabbu ne mai kashewa ana kiransa rabbu mai rayawa mai arzirtawa mai yin halitta mai mallaka halittar mai gudanar da halittar mai ciyarwa mai reno mai kashewa mai rayawa mai sa kuka da dariya wanda zai adhaka wa abuka amata wa ahaya wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal unsa wa annahu huwa rabbu shi'ra wannan duka wato Allah ta'ala shi ne da waɗannan siffofi na rab ma'anonin rabbul khaliq wal malikul mudabbir al muhyi al mumit al mu'id al mu'izz al muzil qul illahumma malikal mulki tu'ti al mulka man tasha'u wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi yadika al khairu innaka ala kulli shay'in qadir tulijil layla fi nahari wa tulijil nahara fi al-layli وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب waɗannan abubuwa guda goma sha ɗaya ba mai yin su sai Allah na farko ka ce Allah shine malikal mulki to waye malikal mulki akwai malikal mulki babu sai Allah akwai mai mulki ɗan kaɗan ko na shekara hudu ko na takwas ko zuwa mutuwarsa ko zuwa yi masa ritaya ko zuwa cire shi amma mulki na dindindin ba ritaya ba zaɓe ba sauka ba abokin tarayya babu iyakar ƙasa babu iyakar zamani babu iyakar lokaci wannan mulkin na Allah ne to wannan siffa guda ɗaya ba mai ita sai Allah sannan tu'til mulka man tasha'u ka ba da mulki ga wanda ka ga dama ko musulmi ko kafiri ko ko mumini ko fasiki ko adali ko azzalimi mulki ba komai bane alam tar ila allazi hajja ibrahima fi rabbih an atahu allahul mulk wani ma da Allah ya bashi mulkin da ya ji daɗin mulki giyan mulki ta ɗauke shi sai ya ce ana uhu yi wa umetu ni ne mai kashewa ni ne mai rayawa قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ka gani da giyan mulki ta dauke sai ce shi yake kashewa yake rayawa to wai sai kashe raya ba Allah ba da haka waɗannan sufofin guda goma sha ɗaya duk wanda ya ce shi Allah ne karanto masa su ka ce kai ne Allahumma ne ce a'a ka ce to tsaya malikal mulki fa tutul mulka man tasha'u wa tanzu'ul mulka mimman tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب waye sai haɗa sufofin nan guda goma sha biyu in ba Allah ba da ka ƙul Allahumma Allah na biyu malikal mulki shine mamallakin mulki tu'til mulka man tasha kai kake bada mulki ga wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha kake kwace mulki ga wanda kaga dama wa me wa tu'izzu man tasha nabiyar kake daukaka wanda kaga dama wa tuzillu man tasha kake kaskantar da wanda kaga dama biyadikal khairu duk alheri gaba ɗaya a hannunka yake sannan innaka ala kulli shay'in qadir kai ne mai iko akan komai sannan tulijin laila fin nahari wa tulijin nahara fil laili kake shigar da dare a cikin rana ka shigar da rana a cikin dare wata ran dare ya fi tsawo wata ran rana ta fi tsawo wata ran su zama kai daya duk wannan wameyin wannan in ba Allah ba wa tukhrijul hayya min al mayyiti wa tukhrijul mayyita min al hayyi wai da kaza da kwai wanne ya riga wani na'am kwai ya riga kaza ko kaza ta riga kwai na'am wa yake yin wani take yin kwai shi kuma kwai fa yayi kaza to wani aka wani aka fara kwai din ko kazan kaza aka fara yi ta kwai ko kwan aka fara yi kaza aba mala al'amarin Allah ka ban masa kawai malam eh shi yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallama da yace in kakka zauna da mai cutar da ake ɗauka kamar kuturu ka gudu kamar yadda ake gudun zaki wannan yana gudun a guji a guji sababin ɗaukan cuta yasa muke cewa a je a yi tesis a asibiti kafin a yi aure sai kuma ya ce sai kuma ya ce ka a bijirar da masu ciwo akan marasa lafiya da masu lafiya akan masu ciwo don kasa ɗauka sannan da aka zo aka ce masa ai wani ya ɗau cuta ya ce to wa ya sawa na farko yanzu misali in ka ce ai sai an cakuɗa da kuturu ake ɗaukan cutar kuturta to shi kuturin farko fa na farko number one ɗin a ina ya ɗauka shi kuma na? so ka gani saboda haka dole ka yadda akwai farko komai yana da farko kuma Allah ne ya kagar da komai ya samar da komai ya halicci komai saboda haka wannan aya tana nuna mana Allah shine mai halitta mai gudanar da halitta zalikumullahu rabbi khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar huwa al-latiful khabir wala na a'maluna wa lakum a'malukum aikin ku na gare ku aikin mu na gare mu kama ayat lakum dinukum waliya din addininku na gare ku namu na gare mu daka wannan ba wai ana nufin nasun daidai ba ne a'a ana nufin in ba za ku zo ku yi namu ba to kuma ba za mu yi naku ba ku je ku yi naku mu ma mu namu in an je lahira wanda ya daidai ya gani wanda bai yi daidai ba wa inna au iyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ba ana nufin nasu daidai bane amma ana jan hankalin su ne su ban nasu su zo su yi addinin Allah wa nahnu lahu mukhlisun mu ga Allah masu ikhlasi ne ikhlasi wato shine tsantsan addini shine duk abin da zaka yi mukhlisan lahu din ala lillahi din khalis kai abu don Allah kawai an ce abu biyu in Allah azurta ka da su ka gama arziki al-ikhlas wal mutaba'a kai abu don Allah kuma kai akan sunnar manzon Allah kuma dama kana da imani dan shine sinadarin imani shine ginshiki sannan ikhlasi da mutaba'a suna bi ba za ka karba aikin ka ba sai kana da imani ba za ka karba aikin ka ba sai kai don Allah ba za ka karba aikin ka ba sai kai akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai guda uku suka tabbatar da haka hadisin farko yace innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wannan hadisi yana magana kan tsarkake niyya da yin abu don Allah sannan hadisi yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu a ciki wannan abin abun juyawa ne man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu wanda ya aiki ya hada wani da Allah a wajen tarayya Allah ya ce zan watsan masa bashi da wanda yawa din da haka ikhlasi ga Allah shine tsantsan addini wa nahanu sannan addini ana so ka jingina kanka gare shi ka ce ni musulmi ne asbahana ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin wa ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin wa ma ana minal mushrikin sannan Allah ta'ala ya sake kalubalantar yahudu da nasara cewa annabi Ibrahim ɗin da suke ƙauna, to ƙaunar da suke masa ta mujarradin baki ce, domin ba a kan hanya annabi Ibrahim suke ba. Annabi Ibrahim musulmi ne, su ko ba musulmi ba ne, inna Ibrahima kana ummatan ƙanitan lillahi hanifa walam yaku minal mushrikin shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين haka annabi Isma'ila dan annabi Ibrahim wanda shi mahaifiyarsa aka ɗauko shi aka kawo shi ya rayu a jaziratul Arab kuma ta hanyarsa ne aka samu Adnan tsakanin Adnan da annabi Isma'il an ce hula arba'in ce tsakanin kuma Adnan zuwa manzon Allah hula ashirin ce wato kenan tsakan daga adinana zuwa annabi isma'ila akwai mutum arba'in daga adinana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutum ashirin kenan tsakanin annabi muhammadu da annabi isma'ila akwai mutum sittin wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan har mutum sittin amma wanda malaman nasaba suka tabbatar da ingancinsa wanda babu kokwanto shine daga kan annabi zuwa adinan sannan ba su da kokwanto adinana yana cin 'ya'yan annabi Ismaila sai dai jeranto ‘ya'yan da, da sunayensu da kuma tarihinsu wannan shine ba a samu cikakken wato ruwaya ta tarihi ba wa ishaqa da kuma annabi ishaqa dan saratu shine dan uwan annabi isma'ila kuma kaninsa ‘ya'yan annabi ibrahim guda biyu da ya ce alhamdulillahi lazi wa habali alal kibar isma'ila wa ishaq waɗannan su ne ‘ya'yan da muka shina guda biyu wasu kan ƙarawa annabi ibrahim ‘ya'ya cewa yana da wasu ‘ya'yan guda biyu bayan waɗannan, to amma gaskiya mu ba mu gansu a Alƙur'ani ba ko ba mu gansu a hadisi ba, wanda muka tabbatar wanda kuma ya faɗa da bakinsa Ƙur'ani ya hakaito guda biyu ne, Isma'ila da Ishaqa, waɗannan su ne ‘ya'yansa guda biyu. Sannan annabi Yaƙuba ta ce wa habna lahu Ishaqa wa Yaƙuba, na bashi Ibrahim, na bashi Ishaqa da Yaƙuba, amma wani gudu sai ce nafila. Da haka kenan wato mahaifin annabi Yaƙuba shine annabi ishaqa ba annabi ibrahim ba sai dai ana tunanin an haifi annabi yaquba ne a lokacin annabi ibrahim wal asbat kuma mun ji cewa waɗannan asbat su ne ƴaƴan annabi yaquba guda goma sha ɗayan nan da annabi yusufa ya ce inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin to waɗannan su goma sha biyun ta cikin su ne kowa ya haifar da zuriya mai yawa waɗannan su ne suka yi rassa ake kiransu banu isra'ila sannan kuma Allah ta'ala ya kalubalance shi ko a antum a alamu amilla wannan ka'ida ce ba sai akan yahudu ba tana aiki akan duk wanda ya nemi ƙara wani abu ko rage wani abu ko cusa wani abu ko canza wani abu a cikin addini to a antum a'lamu amillah ko waɗanda suke ƙoƙarin kore siffar Allah ko sunayen Allah ko kuma waɗanda suka zo da bid'o'i na ƙin yadda da ƙaddara da makamantan bid'o'i dai da ƙungiyoyin bid'o'i iri-iri duk wannan za a iya musu raddi da wannan aya qul a antum a'lamu amillah abinda kuka zo da shi din nan kuka ce addinin Allah ne to ku kuka san addinin Allah ko ku Allah ne fi ku sanin addinin Allah kenan wanda ya fi kowa sanin addinin Allah shine wa shine Allah da kansa sannan a cikin bayinsa ba wanda ya fi sanin addinin Allah kamar manzansa ashe ba za a karɓi addini ba sai daga Allah ko daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka imamu ahmad ya ce rukunan addini guda hudu ne na farko addalu mai kafa dalili mai dalilin shine Allah sannan na biyu addalilu shine alkitabu was sunna sannan almubayyin mai yin bayani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan almustadillu mai kafa hujja sune malamai su kafa maka hujja cewa ga hujja a cikin aya kaza ko a sura kaza ko a guri kaza to Allah ta'ala ya wannan sannan a matsala ta gaba an zargi waɗanda suke ɓoye shaida mutum ya san gaskiya ya ɓoye ta ko ya danne ta shaidar zurce da shaidar ƙarya na farko ɓoye shaida iri biyu ne ko ka faɗi ƙarya ko ka binne gaskiya aka kira ka kawa wani ƙarya ko aka kira ka ka binne gaskiyar da ka shina yanzu Allah ya ce sun san annabi ya arifuna hu kama ya arifuna abu na'ahun a wani gudu ya ce falan ma ja'ahun ma arafu kafaru bihi fala'anatullahi alal kafirin sun san annabi kamar da suke sanin 'ya'yansu sun san gaskiya amma sai suka ɓoye ɓoye wannan gaskiyar da ɓoye kamannin annabi da canza kamannin da cewa ba shi ba ne duk ɓoye shaida ce daga gurin Allah wanda kuma Allah ya zargi masu irin wannan sifa sannan Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun na ita ake kira as-sifatul manfiya wato Allah ta'ala ya kore wa kansa gafala idan Allah ya kore wa kansa gafala kenan ya siffanta kansa da cewa ba gafalalle bane da aka siffofin cika na muraƙaba da lura da gani da fahimta da aikata duk sun tabbata ga Allah wato kishiyan wannan kenan siffofi na kamala sannan Allah ta'ala ce wannan al'umma ce ta riga ta wuce tunda ta wuce me ya kamata a yi sai a koyi da ita cikin abin da aka tabbatar ya tabbata na gaskiya abin da kuma aka jingina musu na ƙarya sai a yi watsi da shi sannan Allah ya ce abin da suka aikata nasu ne kuma naku ne wannan ana jan hankalinmu da cewa cewa ni dan annabi Ibrahim ne ko ni dan annabi kaza ne ko ni jikan annabi ne ko ni jikan wali dan marina ne ko ni jikan wali dan fodiyo ne ko ni jikan wali wane ne ko wali barazu ko wali waye dan ka dangana kanka ga wali ba kai aikin wali ba ko ka dangana kanka ga annabi ba kai aikin annabi ba to wannan ba zai amfane ka a lahira ba man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wanda aikinsa bai kai shi ba nasabarsa kawai don shi wane dan wane ne inda nasaba za ta amfani wani babu imani da ta amfani abu lahabin amma Allah ce tabbat ya da abi lahabin gashi abi lahabin wan baban annabi ne kuma baba yake ga annabi amma rashin imani yasa Allah ya la'ance shi kuma gashi ba ƙureshe ne banu hashim ne amma tsinuwa ta tabbata a kansa saboda bai yi imani ba ashe nasaba ba za ta yi amfani ba sai an haɗa ta da me sai an haɗa ta da imani sana Allah ce ba za a tambaye ku abin da suke aikatawa ba kowa Allah zai tambaye shi nasa aikin da haka kowa ya tsaya ya kyautata aikinsa sannan ya yi fata sai an yi aiki ake yin fata kada ka zauna ba ka yi aikin komai ba ka dinga fatan ai za mu wuce ku wuce ina ai mun sha kuka sha me ai ba abin da ka sha sai ka yi aiki sai ka ce rabbana taqabbal minna Allah ka karɓa ba don mu ba amma kana kwance kawai ka ce ka sha ka sha a gidan wa ka sha me ka sha wahala ko ai wanda ya sha shi ne wanda ya aiki kuma rahama Allah ta biyo baya kisa Allah sai ce jaza'an bi ma kanu ya'malu sakamakon abin da suka aikata to so, kaga ashe kenan aiki ba zai kai ka aljanna ba sai da rahamar Allah rahama Allah kuma kadai babu aikin komai ba tauhidi Allah ba zai maka rahama ba in baka da tauhidi don ya faɗa ƙarar alƙur'ani inna Allah la ya gafiru an yi shiraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha waɗannan su ne matsaloli masu girma a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ikon aiki da shi inda muka yi kuskuren fahimta ko muka yi tuntuɓan harshe to Allah iya fi mana baki ɗaya malam menene nisabin zakkar bana da ana rubuta a kalandar nan duba mana kalandar nan ah? duba mana nawa ne malam bayan na yi sahur sai na saka tom-tom a bakina ban farka ba har sai da gari ya waye kuma tanton ɗin bai narke ba to malam menene tsayin azumi na to kai wace ka saka tanton a bakinka tunda ka riga ka yi sahur kuma ka tabbatar bacci za ka yi na me za ka saka tantan a bakinka yanzu kaga kana bacci kana lamusar tantan yana shigewa kaga inda gangan kai kai ma ka san baka da azumi tunda ka karya azuminka da gangan in kuwa da mantuwa kai to kaga ita mantuwa tana da sauki ko wanda ya ci ko ya sha da mantuwa an yafe masa sai ya cika azuminsa wanda ya ci ya sha da gangan to azuminsa ya kare da aka ka kiyaye kaka sake yin wannan domin mai bacci zai iya lamusar abin kana dan jin zakin tantan kana lamushewa wai bai narke ba to to da aka kasan bai narke ba bai narke dai gaba ɗaya ba ko malam mutum da yana itikafi sai exam jarabawa ta kama shi zai iya zuwa ya jarabawar sai in ya sharɗanta lokacin da zai shiga itikafi ya ce Allah zan shiga itikafi amma ina da jarabawa in ta zo zan fita in je in dawo ba ta cikin itikafin nawa kamar yadda ake aikin hajji shi ma ana sa sharaɗi ko mutum ya ce abin da ana kiransa hisar in an samu hisar sai mutum ya ce Allah na yi niyyar aikin hajji amma zan sharɗanta inda aka tsare ni na kasa yin gaba to zan warware daga nan gurin to ka gan karware ba ka da laifi saboda haka an ce shi ma ita kafi in kai niyyar na kwana goma amma ko na abu da zai taso maka guda ɗaya ko biyu ko uku wanda dole ka fita ka yi kuma gashin ana itikafi ba a fita kuma wannan abin dole ka fita saboda yana da mahimmanci a rayuwarka to ka iya togance wannan abin a ciki ka ce ban da shi wasu malaman sun gamsu da haka wasu kuma suka ce a'a sai dai ka iti kafin biyu in ka fita na baya ya tsaya sai ka iti kafin zuwa kwanakin kamar misali za ka fita ranar biyar ga wata to sai ka iti kafin kwana hudu da farko in kai niyan na kwana hudu ka kwana biyar ba ka iti kafi sai ka tafiyar ka in ka dawo sai ka kuma shiga iti kafi sai kai na kwana hudun gaba kaga kenan itikafin ka ya zama tsinkakke bai zama cikakken kwana goma ba kayi kwana hudu tunda zaka iya na kwana ɗaya ma ai kaga sai ka cire ranar ko ka cire iya ranar da zaka fita ita ba ta cikin wato ranakun da kai ne itikafin su a ranar sai ka fita kai harkokinka sai kuma ka sake yin niyya sai ka shigo itikafi da ka kayi itikafi biyu kenan kayi na kwana hudun farko kayi na kwana hudun gaba ka tsallake kwana ɗaya to wannan wasu malaman suna ga babu laifi kai haka domin itikafi irin abin da ka niyyata Allah zai baka ko kwana ɗaya ko biyu ko ko ko biyar ko shida wasu kuma sun ce a ka sa sharaɗin fitar in fitar ta zo sai ka fita kana cin itikafin ka kaje iya jaraba za ka kawai ka dawo ba tare da ka biye biya wani guri ba to mai tambayar zanka abin da aka gani a rubuce a jikin kalanda shine miliyan ɗaya da dubu saba'in da biyar da ɗari bakwai ko da saba'in in kana da miliyan ɗaya da dubu saba'in da biyar kaga miliyan ɗaya zakata shine dubu ashirin da biyar sannan dubu saba'in da biyar kuma zakata shine nawa duk dubu ɗari dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu da ɗari biyar sau bakwai nawa na dubu sha biyar ko shine a saba'in da biyar ne aka ce aka ɗauki kowace ok dubu saba'in ai kaga ma dubu saba'in ma bai kai dubu ɗaya ba ma ko tunda dubu ɗari shine ake fitar da dubu biyu da ɗari biyar a cikin dubu ɗari dubu biyu da ɗari biyar to kaga nan dubu ɗaya ɗari takwas ko ya zama dubu ashirin kenan da shida da ɗari takwas zakaka in iya wannan kuɗin gare ka in kuma sun fi haka duk miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar duk dubu ɗarin da ta ɗora a kai kuma dubu biyu da ɗari biyar duk dubu ɗari da ta ɗora a kan miliyan ɗaya sai ka dinga fitar da dubu biyu da ɗari biyar duk miliyan ɗaya ka dinga fitar da dubu ashirin da biyar duk biliyan ɗaya ka fitar da miliyan ashirin da biyar duk miliyan arba'in ka fitar da miliyan nawa ɗaya to shi ne malam a ja hankalin iyayenmu a kan aure domin na samu mijin aure amma iyayena sun ƙi wai saboda yana da mata eto iyayenki za a iya cewa suna da gaskiya ta wani bangare ba su da gaskiya ta wani bangare don ba dalilin da zai a hana ki ki auri mutumin da yake da aure babu shi to amma ya iya rike ta farko don ko ni idan mutum ya zo ya ce min zai ƙara aure sai in ce a je a ga ta farkon a wani hali take ciki sai aka je aka tarar da ta farkon ba ci ba sha ba sutura ba cikakken gurin kwana kuma zai ƙara kai ka san wannan ƙarin na rigima ne wataƙila hadisin na aka, aka gaya ma cewa in kana cikin talauci ka ƙara aure in talauci ya ƙara matsama ka ƙara aure to kaga wannan malamai sun ce wannan hadisi bai da inganci wanda ya ce in kana cikin talauci ka ƙara aure domin annabi ya hana a bawa ma wanda ba shi da arziki aure kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin bukhari muawiya ya zo zai auri fatimatu binti qais amma su ulukun la mala lahu annabi yace me kata aure shi wani kuma ya zo yana duka shi ma annabi yace ka aure shi mai duka ne kenan annabi bai yadda mace ta auri mugun mutsiyaci ba wanda ba zai iya ci da ita ba zai iya sha da ita ba ba zai iya mata sutura ba zai iya mata magani ba zai iya ɗaukar nauyin rayuwarta ba dole ya zama yana da sana'a sana'a ita ce arzikin ai ba wai tarin kuɗi ba kana da sana'a ko faskare kake a baka aure in Allah ga dama a cikin faskaren sai ya baka abin da zaka ci da ita ka sha da ita ai muna ga mutane sana'o'in su baya fin jarin dubu goma za ga wani yana tura rake wani yana tura ayaba wani yana tura lemo wani yana tura aya wani yana tura kwakwa in ka bashi dubu goma kace ba ni ta dubu goma babu amma kuma a hakan za ga yana da 'ya'ya suna makaranta yana ci da su yana ci da matarsa yana biyan kuɗin haya wani yana kuma ma tara wani abin da zai kaya ran sallah saboda Allah shi yake turo arziki amma ga mai sana'a saboda haka kaga in muka je muka bincika muka gama ta farkon ma a cikin wahala take sai mu ce ka je ka kula da ta farkon eh ba ka da sharaɗin ƙara aure don wanda zai ƙara aure sai ya zama ya iya kula da ta farko har ya samu rara yanzu misali abinda kake samu kullun dubu ɗaya ne dubu talatin a a wata abinda kake ba matarka kullun dubu ɗaya a cikin dubu ɗayan za a yi girkin safe a yi girkin rana a yi girkin dare a saiwa yara sabulu a yi kaza a yi kaza a yi kaza a dubu ɗaya kuma ba dubu ɗayan ce ta ƙaru ba kawai sai kace za ka ƙara aure kaga abin da kake nufi shine yanzu kowace za ta karɓi ɗari biyar biyar kaga ka samu waccan rani a cikin abin da take samu kuma ɗakinka dama ɗaya ne kawai sai ka zo ka kirawo abu ka ce a tsaga ma shi biyu a ba wannan rabi a ba wannan rabi ta zauna kaga takura ta farkon kai ba yalwata maka amma kana da ɗaki ɗaya sai Allah ya baka ƙarin ɗaki kana samun dubu ɗaya sai Allah buɗa ma ya koma dubu biyu to kaga ka samu space da kuma damar da za ka iya ƙarin aure saboda ka samu hanyar da in ka ƙaro wata ita ma za ka iya ba ta haƙƙinta da Allah ya ɗora maka guda goma amma gaskiya wasu masu ƙarin auren ƙarin auren na rigima ne na rigima ne saboda haka watakila iyayenki tunani suka yi suka ga mutumin nan yana da aure matan nan tana ta kuka ba ci ba sha kuma yana so ke ma ya aure ki haɗa ki da ita to kin ga dole iyayenki su jaburki amma wanda yake da aure ai shi ya kamata a ba aure ma dalilin da yasa ya kamata a ba mai aure aure ai ya taba yi ma an gwada har ya rike kai ko za a gwada ka sabon mutum ne wataƙila ba za ma ka iya rikewa ba amma wanda ya rike kaga ya shekara goma da mace shekara ishirin da mace ai ba shi kawai wannan ya saba amma yana da halin da zai iya rike su su biyu yana da yalwar gida yana da yalwar sana'a yana da yalwar aiki to wannan shine ne tunanin da muke watakila abin da ya sa iyayenki suka hana ki auri wannan sun ga babu damar da zai iya kula da ke ne ba dalilin mata ne yasa suka ko kuma sun bincika tarihin matan musifafiya ce ko mai bin bokaye ce mai koran mace ce akwai wacce ita ta ja daga wahadaha la sharika laha bata yadda wata ta shigo ba in wata ta shigo sai ta kore ta wata hatta ke ake mata wata kori kishiya sha ɗaya ce ni ai ba wanda ya isa ina kallon sa je yayo da kanta za ta ɗauki gyalanta ta ce ba ta yi ita ta tsaya to kaga irin wannan matar ai ba za ka yadda ka ba da yarka a haɗa ta da irin wannan matsafiyar mara mutunci mara addini mara tarbiyya wacce bata san girman Allah ba kawai ita yaya ne ya dame ta kawai da gadon mai gidanta kada wata ta zo ta yi tarayya da ita a ciki ai ta musifa ai ta buge-buge ai ta bumboka ai ta kashe-kashe ai ta kage-kage da sharrance-sharrance da bata suna irin wannan kaga mutum ka san tarihin irin wannan matar gare shi yazo yana neman auren yarka to kaga dole kai taka tsantsa domin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da sayyidina ali zai auri durra yar abu jahil sai annabi ya ce to ban hana ka ka aure ta ba amma ka sako mintawa domin in suka zauna a gida ɗaya ga fatima yar annabi ga durra yar abu jahil me zai faru in aka yi rigima durra tana iya zagin annabi ita kuma fatima tana iya zagin abu jahil kaga shikenan yar makiyin Allah da yar masoyin Allah a ƙarƙashin namiji ɗaya shedan yana iya zuwa ya shigo musu da wani abu ko gorin mata ma ta yi cewa to ke babanki ma da aka kashe shi a kafirci to kaga irin wannan ake gudu kada annabi ya ce ban ban haramta abin da Allah ya halatta maka naka ƙara aure ba amma dai ka auro yar abu jahil da yar annabi a ƙarƙashin mutum ɗaya ban gamsu da wannan ba amma ban haramta maka ba ka auri waccan ni ka sako mintawa dalilin fasa auren kenan kaga ashe ko ka aurar da yarka dole ka tabbatar mijinta bai gurbata mata akida ko ya kawo mata abin da zai takura ta ko ya sa ta cikin kunci ya kawo mata kishiyar da za a yi ta musifa ko a yi ta bala'i ko a yi ta tashin hankali ka iya cewa baka yadda ba in za a auri yar wani a hada ka da yar wani ko wani makocinka ne musifaffe sai kaga sirikinka yana neman zai auri yarsa in kuma ya hada su bala'i za a yi ko za a raba zumunta ko yar wanka ya je auro yar wanka ya zo kuma ya hada zai hada da yanka kaga nan ma akwai rigima to duk inda ka san za a yi rigima ko tashin hankali ko yanke zumunta mutum yana iya taka burki ya ce shi bai yadda ba ba dan ka haramta aure ba sai dan baka son a cutar ma da taka a sa ta cikin kunci da tashin hankali saboda haka ke mai cewa a ja hankalin iyaye akan aure domin na samu miji aure amma iyaye na sun kiwai saboda yana da mata kin ga watakila ba iya kawai don yana da mata ba ne watakila akwai abin da suka hango wanda ke biki hango ba wannan matar watakila ba mace ce da za a ba ta dama ku zauna tare ba suna ga watakila za a samu matsala ko ko bai da karfin da zai iya rike biyu sun ga waccan din ma a cikin kakanikayi take ko ba za su bashi wata ya zo ya kara cikin kakanikayi ba ko suna da wani tarihi game da matar wanda ba sa so ku haɗu duk irin waɗannan abubuwan zai iya yiwa ba sai an fito ƙarar iyaye sun gaya miki ba ba sai ki samo mara matar ba ko ki samo wani mai matar idan kika samo wani mai matar suka ce a'a mu fa kawai mai mata ne ba ma so ko da zaman lafiya ko ba zaman lafiya to kin ga iyayenki anan sai mu ce to ai ba mu san dalilin kuma da suka dogara da shi a shari'a ba na hana mai mata aure me yasa ba za a ba mai mata ba laifin me laifin mai mata yi wata kawai suna son yasu ta zama ita ce uwar gida ita aka fara aure kuma a ce saurayi ta aura in ita ma budurwa ce maimakon ta auri bazawari tana budurwa muku mun sha ganin bazawari ya auri bazawara budurwa ta auri saurayi saurayi ya auri bazawara duk ana yi ba wani abu bane a shari'a an yadda Jabir dan Abdullahi ba saurayi bane ya je ya auro bazawara kuma ya gaya wa annabi annabi ya ce dan me ka auri bazawara bayan ga budurwa daidai kai kai mata wasa ta maka wasa kai mata kaza sai ya ce ya rasulullah babana da ya mutu ya ban min kannai guda tara idan na auro karama na hada su kusan goma kenan ko maimakon kula da tara yanzu kula zan da goma sai na auro mai hankali wacce tafi su shekaru dan ta dinga yi musu kitso tana cire musu kwarkwata tana kula da su annabi ya ce kai tunani Allah ya maka albarka kaga saurayi ne auro bazawara kuma annabi hana shi kuma annabi aurensa na farko ma me ya aura bazawara yana saurayi auri bazawara kaga ashe ba laifi bane mutum ya auri bazawara haka nan Zaid bin Zaid bin Harisa matar da ya aura ta farko Zainab bazawara kaga ashe kenan ba laifi bane mutum ya auri a bazawara gudunmawa dubu biyar daga wata mata baiwa Allah ta ce a sa asusun marayu a yi mata addu'a to ana mata addu'a Allah biya mata bukatunta na alheri wani bawan Allah ya ba da sabon deep freezer da sabon stabilizer ga marayu a yi masa addu'a wato a dinga sa musu kankara kenan da ruwa kai marayu nan kuna morewa fa to Allah ya saka ma wanda ya ba da wannan katafaren firji da kuma stabilizer ga marayu don su dinga samun ruwan sanyi da kuma ajiye abubuwa masu amfani masu kayan hanse na fantami sun raba kayan marayu kuma da turmi zani da shadda yadi biyar a kai gidan marayu ɗazu na je kasuwar fantami layin 'yan hanset inda suka raba wa ɗaruruwan marayu kaya sun kyauta Allah saka musu da alheri sannan suka ware wasu kayan kuma suka ce a taho da su a sake sakawa a cikin kwamitin ko gidan marayu wanda wannan yana da mahimmanci abinda waɗannan 'yan hanse suka kafa wannan ƙungiya kusan shekara biyu kenan ko uku ina zuwa raba wannan kaya da suke yi ya kamata a ce 'yan hatsi ma suna yi ya kamata a ce 'yan kekenafin suna yin haka ya kamata a ce 'yan acaɓa suna yin haka ya kamata a ce 'yan direbobi suna yin haka ya kamata a ce ƙungiyar malaman makaranta na jihar gombe suna haka ƙungiyar ma'aikata suna haka ƙungiyar teloli ƙungiyar 'yan lemo 'yan tireda duk ƙungiyoyin nan saboda marayun fa suna da yawa kuma hanyar kai ya kamata duk masallacin kamsu salawati ma ya zama yana da kwamitin marayu kai duk masallacin juma'a ma ya zama a masa kwamitin marayu kai ya kamata duk unguwa ma ya zama an kafa kwamitin marayu domin hanyar zama marayu din yanzu tana da yawa kun ga hanya ta farko mutuwa yau da gobe idan mai gida ya faɗi ya mutu wani matansa biyu 'ya'yansa goma 'ya'yan sun zama zawarawa matan sun zama zawarawa 'ya'yan sun zama marayu sannan ga hatsarurrukan mota da ake ta yi za ga mota ta ɗauko mutum goma duk masu gida sun tafi neman abinci su yi hatsari wani matan biyu wani uku wani sai ka ga wannan hatsarin kawai ya samar da zawarawa kusan goma da 'ya'ya kusan ɗari marayu wanda ko ba daina wannan abin za a yi ba sai dai ya karanci sannan kuma ga yaƙe-yaƙen nan da ake yi na kashe-kashe da ake a maiduguri a zamfara a ina ne a ina ne duk waɗanda ake kashewa ɗin nan suna da 'ya'ya suna da iyali ga na kidnapping ɗin nan da rigima fulani da waye duk waɗannan abubuwan da aka ƙirƙiro ake ta kashe mutane ƙarƙashin su duk kaga asarar rayuka ake kuma ana barin mata ana barin 'ya'ya akwai wanda ya ce a maiduguri kaɗai za a samu maraya sama da dubu ashirin to yanzu don Allah waɗannan in ba a sama musu makoma ba ai sai a samu matsala wata ran maimakon in ba a taimaka maraya ba sai 'yan ta'adda su amfani da shi su dinga ta'addanci domin ya taso yana jin yunwa ba wanda ya bashi abinci yana jin kishirwa ba wanda ya bashi ruwa na ba shi da lafiya ba wanda ya kai shi asibiti ba wanda ya koya masa karatun addini ko na zamani akan titi ya girma akan titi ya rayu ya ji sanyi har ya saba ya ji zafi har ya saba ya ji yunwa har ya zafi zuciyarsa ta tafarfasa ta kone so da haka da wani ya zo ya ba shi bindiga ya ce zo mu je mu ɗauko wani a bamu kuɗi yanzu duk wanda ya ga bidiyon da aka nuna jiya na waɗanda suka yi kidinafin ɗin surukan gwamnan katsina zai ga duk matasa ne malam abin tausayi duk matasa ne fa wanda ya kamata a ce suna university wasu suka kafa ƙungiyar kidinafin ɗaya ma da aka ba shi kuɗin mai kai da shi wai mota ya siya mota kawai dan mota kawai je ya kidinafin kuma ga dubinsu ta cika an kama su wannan musifa ce ya kamata a yi karatu a yi ilimi a yi sana'a a ji tsoron Allah a nemi kuɗi a nemi halal a daina son a ji daɗi ba sana'a a daina son a shiga mota ba a da kuɗinta kai tafiyar ka a ƙasa in Allah ya ga dama sai ya hau da kai keke in ya ga dama sai mai da kai babur in ya ga dama ya mai da kai mota motar ma mai AC AC ma kana baya ana tuka ka duk Allah yake yin wannan amma in kace sai kayi gaggawa sai kayi tsallake sai kayi dage sai ka ji daɗi baka sha wahala ba sai ka shiga inuwa baka biyo ta rana ba to gaskiya akwai matsala dole ka karkace ko ka shiga kungiyoyin matsafa masu cin naman mutane masu asiri masu tsafi masu zuwa makabarta suna binne-binne ko ka shiga hanyar waɗanda suke ba da asiri na hanyar zina da ƙananan yara ko luwaɗi ko wani abu don ai kuɗi ko don a samu mulki ko kuma ka shiga ƙungiyoyin kidinafin ko ƙungiyoyin ta'addanci ko sai da ƙwaya ko safara ƙwaya ka ji a fille ma kai guda haka waɗannan abubuwa duka muna fatan Allah shiri al'umma mai tsare mu da su akwai dubu biyar ina bin wani kuɗi amin addu'a dubu uku a sa asusu marayu ni da iyalai na ba mu da lafiya to Allah ba ku lafiya dubu biyu daga wata mata baiwa Allah ta ce a saka a cikin susu marayu to Allah ya karɓa dubu ɗaya daga wata mata Allah ba yaranta mazaje na gari to Allah ba wato ‘ya'yanki mazaje na gari ban san mai addu'an nan Allah ya kawo mata miji na gari da kuma mai neman mata ta gari sun zo kun haɗu to ku ya ku zo ba kuma bayan an muku addu'a ke kin aiko ɗari biyar kin ce Allah ya baki miji na gari shi aiko ɗari biyar ce Allah ya bashi mata ta gari muka ce ku zo ku samu Dr. Muhammad Lawan sai a tattauna a ga ke ta garin ce shi na garin ne sai mu haɗa yan atamfofin nan da muke samu ma ba sai mu ɗan ƙara muku biyu ko uku daga ciki ba shikenan kawai kafin sallar nan sai ganka da amarya ta gari ke ma kina da ango na gari matsala ta kau shi kenan an wuce gurin dubu ɗaya ni da babata Allah ya gafartawa wa kuma rayuwa ce kyau to Allah ya sa haka ɗari biyu a taya ni addu'a ina neman haihuwa to Allah ya ba da ɗana gari ɗari biyar ina bin wani kuɗi a mun addu'a Allah ya ba shi ikon biya na to Allah ya ba shi iko ya biya ka akwai ɗari ɗari da ɗari biyu da dama a sa asusu a musu addu'a Allah biya musu bukatunsu to Allah biya muku bukatunku ɗari biyar Allah shirya min ɗa Allah shirya min da yara sa masu albarka dubu hudu Allah biya min bukatuna ɗari dubu uku Allah biya wa waɗannan da ke bi ba shi ikon bisi biya ne akwai tura mai zannuwa ɗaya biyu biyu biyu da kayan sawa a ba marayu daga mutane daban-daban to kowa dai Allah ya karba masa abin da ya Allah ya sa a mizani Allah kuma ya karba gobe da yamma akwai lacca a unguwar ko garin kagarawal wanda za a akan haƙƙin aya kan iyaye da haƙƙin iyaye akan yaya sannan ran asabar da safe za a je garin ko za a je Gombe University ko nan ne za a je university gombe university akwai lacca a nan sannan ranar lahadi kuma za a tafi garin kushe can kusa da an wuce filiya nan za a je da ɗan nisa sai a fito da wuri to muna fata allah ya ba mu dacewa allah ya karɓi ayyukanmu allah ya gafarta zunubanmu allah ya ba mu dacewa da rayuwa mai amfani ya sa mu yi kyakkyawan rayuwa mu yi kyakkyawan ƙarshe ya tsare mu azabar wuta subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu